أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي متار البركة masjidu al-khulafa'ur rashidin don ci gaba da karatunmu na hallul masail fi sharhi muktasaru al-ahdari na al-imam sa'id rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na goma sha hudu a cikin karatun wannan littafin muna uku ga watan rajab hijira rajab ne a jimada ula jimada ula hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 20 da nawa ne 25 ga watan goma a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan babi wanda yake mana bayani akan tsarki haka da abin da ya shahi kalkasuwar ruwa wani ruwa ne wanda yake mai tsarki mai tsarki wanda yana iya tsarkake dukkan wata najasa idan ta taba jiki ko kuma ta taba tuha ko kuma gangan jiki dukkan ta kuma malai ya mana bayani bayani gamsashe akan abin da ya shahi matsala ta tsarki da ruwa yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan arwalla shi ne mala yake cewa alwudu mashru'un kitaban wa sunnatan wa ijma'an ita arwalla idan muka koma cikin alkur'ani za mu samu shar'ancinta haka cikin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama haka ijma'i wanda wanda wanda malumai suka yi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi zuwa ga sallah ku wanke hanna ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa ga gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku wa arjulakum ila alka'abaini kuma ku wanke kahuwanku zuwa ga idan sau wannan aya ce wadda ubangiji ya saukar na ta mana bayani akan abubuwan da wajibi ne idan ka tashi arwalla sai ka zo da su wannan aya ce wadda take ƙara tabbatar mana mashru'iyyar ita arwalla a cikin wannan addinin namu na musulunci sai mala ya kawo wa ja'a fil hadithi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haka idan muka koma kalkashin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle manza Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salatan bighairi duhurin Allah baya karɓar wata sallah ba tare da tsarki ba wala sadaqatan min gululin ko kuma wata sadaka wadda aka yi ta na daga wata dukiya wadda aka yi kwangenta ka ci amana ne ka sato ka ce ka yi sadaka Allah baya karɓar wannan sadaka shi ne nan bala yake karantar da mu hadisi ne wanda imam ahmad da imam muslim da imam ahmad da wannan ashabu sunan dukkan sun wutar da hadisan Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba yana nihin kenan wannan ita ce arwalla sannan kuma duk wata duk wani abu wanda zaka gabatar wa ubangiji wanda ka same shi ba ta hanya halaka ba to ubangijinka baya karɓa sai imamul bukhari shi ma ya hutar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tuqbalu salatu ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya karbar sallar dayan ku idan yayi hadasi hassi yayi arwalla yayi bayan gari ko yayi iska ko yayi yayi yayi hutsari ko kuma wani abu makamantan haka dukkan su ubangiji baya karba kurum kazo kana wannan hali na mai hadasi ka zo ka ce ka yi sallah Allah baya karɓar wannan sallah kaga wannan shi ke karantar da kai lalle duk sallar da mutum zai yi in dai ba arwalla to aikin banza ne ya aiwatar ubangiji ba zai karɓa ba na farko sharaɗin karɓar wannan sallar wajibi ne a same ka da tsarki idan babu tsarki to ubangiji baya karɓar wannan sallah wadda zaka gabatar sai malai yake cewa faslun wannan fasali ne wanda zai maka bayani akan fara'idul wudu'i farlan arwalla kuma wannan ya zamanto wajibi kowa da kowa ya san su kamar yadda mala a harkon littafin shi yake mana bayani yace duk abin da ya kasance yara ta yi akan ka wajibin ka ne ka san shi wanda zai gyara maka addinin ka to wajibi ne babu daga kafa akan hakan wajibi ne ka tayi ka karance shi kaga wannan irin abubuwa ne yan kanana wanda da yawa zaka samu wani idan ka tike shi yayi shekara 50 yana sallah amma dai ka tsayar da shi ka ce mai miye farlan sallah ko miye farlan arwalla ba zai iya baka bayani ba shine mala a gulguje ko ala kashe zai kawo maka wannan farillan wanda wajibinka ne ka san su a cikin arwallarka shi da ya ce imala yake cewa fara'idul wudu'i sab'atun an-niyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayni lil mirfaqaini wa mashu ar-ra'si wa ghaslur rijlaini lil ka'baini wad dalku wal muwalatu wal muwalatu malai yake cewa farillan arwalla guda bakwai ne na harko da kwai anniya yin niyya wajibi ne dukkan aikin da za ka yi kaɗau ɗamarar zakka aikata shi ba don kowa ba don Allah da aikin da za ka yi inda babu niyya to wannan aikin aiki ne wanda yake ba karɓaɓɓe ba saboda niyyar nan ita ce za ta bambanta tsakankanin abin da yake ibada da abin da yake al'ada kayi ne danwa dan Allah kai ko kuma a dan wani kai kaga wannan niyyar ita ce take bambantawa a ƙarƙashin niyyar ne ubangijin ka zai sakanta maka ko ya ki sakanta maka ya sakanta maka da abin da ba haka ba shi ne ke cewa na harko wajibi ne mutum ya yi niyya gashi nan da kuma niyya mahalluha alqalbu wurin ta zuciya ce ba wai furta ta ba ake ba Allahumma inni nawaitu wudu a salatil asr ba ko wudu a salatil magriba wannan duka wannan baya daga cikin addini bid'a ce tsantsagariyarta abinda kurum ake so duk lokacin da aka ganka ka dauki sahani ko ka shiga ban daki ka kama ruwa niyya ai ka riga ai ta tabbatu ka mu kayi ne ba dan koyi ba dan mi dan ka tsayar da ko dan ka aiwatar da wannan arwalla kenan shine nan malamin mana ya kawo mana duk da nan cikin karatun ne zai zo ya mana sharhi akan abin da ake nihi da niyya yace na biyu ghaslul wajhi shine wanke huska na uku ghaslul yadaini shine wanke hannaye lil mirfaqaini zuwa ga gwiwa hannu yace wa mashur ra'si da shaho kai wa ghaslul rijlain lil ka'baini da wanke kawuwa zuwa ga idan sau wannan shine sannan abubuwan da su kuma ba a cikin ba suna ɗaya daga cikin jinsin arwallan shine ke cewa waddaluku shine ciccudawa wai kurin ba ka goga ruwa ba ka yi gaba ka tsayar ka ba a ka ciccuda duk inda za ka zuba ruwa ka tabbatar ya haɗa ko ina ya ciccuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wailul lil aqabi minan nar yace wani kwari na azaba ya tabbatu ga waɗanda suke yin arwalla sai su bar wani wuri ya taba wani wuri bai taba ba haka duk lokacin da zaka ce ka ciccu cuɗa to babu hira a ce wai wani wuri bai taɓa ruwa ba wajibinka ne ka yi addalko ya ce walmuwalata shi ne da gaggautawa shi ne komi ka gaggauta kadda ka bar wannan aikin har zuwa wani aiki misalin ka wanke huska ka shiga wata shagalinka ko kana shago wani ya zo amsar wani abu ka tai ka sai da mai sannan ka dawo ka ci gaba da arwallar wannan baya ɗaya daga cikin abubuwan da aka wannan in baka sai dai akan mantuwa ko kuma akan wani uzuri wanda labudda sai an aiwatar da shi malam zai mana bayani yake cewa albayan yani anna fara'id alwudu'i kama zakarataha ayatul karima fi suratul maida hiya wa hiya yake cewa yana nihin lalle farallan arwalla kamar wannan ayat ta farko wanda muka karanta wadda take suratul maida ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn yace kamar yanda wannan ayat ta zo ta nuna mana wa'annan sune su ne farallan arwalla amma dai da kwai daɗi akan haka idan ka koma cikin siyakin ayar za ka iya fahimta lalle da kwai daɗi da kwai niyya da kwai kuma addalku wal fawru kalkashin abin da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa shi ne ya ce su ne na harko anniya wajibi ne mutum ya yi niyya lokacin da zai yi arwallar shi ya ce wa huwa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i shi ne mutum ya kudurce a zuciyar shi lalle za ya aiwatar da wata ibada wadda ake ce mata arwalla shi ne ba ka bukatar sai ka furta ka ce kaza a ga wannan yana ɗaya daga cikin galgajiyanmu abinda inna wajen na aba'ana ala ummatin mun tarar da iyaye da kakannu suna yi shine idan mutum ya zo zai yi sallah ya gani ya daga hannu ko zai yi arwallah Allahumma inni nawaitu wudu a salati kaza ko kuma a Allahumma inni nawaitu salati kaza amma a ringa cewa bai iya karatun sallah ba wannan ba shi bane karatun sallah ba karatun sallah ka karanta Fatiha yanda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karanta abin da ya sawaka daga alqur'ani amma dai duk wani kaza a ce ka menene suke cewa wai bai iya wankan bai iya karatun wankan janaba ba me karatun wankan janaba Allahumma inni nawaitu gusul gusul janabati kaga wannan bai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka molan kai ne iyaye ne daga kannun kurum suka kawo ake ta wadi wannan baya daga cikin in kai hakan kai bid'a ba wani abin da zaka samu a gun ubangijin ka illa sai yake cewa dalilin ita kuma niyya kama ja a fi kauli alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a faɗan manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisin hadisin Umar bin al-Khattab wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi innamal a'malu bin niyyat lalle kowane aiki yana da niyya wa innamal kulli imrin ma nawa na da kowane mutum abin da yi niyya aga wani ya tashin takan yi wane da ya tashi arwallashi da ya din yi sallah kaza a wane ya yi arwallashi ne saboda wani abu can daban kowa da niyyar shi kuma sakamakon niyyarka sakamakon abinda ubangijinka za ya sakanta maka da shi kamar yadda hadisin Aisha take ba da labari manzo Allah yake ba ta labari yake cewa wa'ansu mutane ne sun mutu daga cikin su wa'ansu mutane ne suka mutu yace yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum da na farkon su daga na farkon su an na karshen nasu za a kike su a cikin doran kasa Aisha sai take tambayar manzo Allah ya za a kike su wa'ansu sun mutu ne don fasikanci wa'ansu sun mutu ne don su ɓata wannan addinin wa'ansu sun mutu ne don su sadar da zumunci wa'ansu sun mutu ne don kasuwancinsu kuma a ce dukkan su za a kihe su ya ce kwarai kwa za a musu haka sun mai ba su na alaniyatihim kowa za a tayar da shi akan niyyar shi haka ai wannan waɗanda suka fito ba za ka iya bambancewa ba yanzu ga bisinan ta ɗauko mutane za ta yi da isu yame ai kowa da niyyar shi ba za ka iya bambancewa ba wannan ya ta yi ne don kasuwa wannan don fasikanci zai ta yi wannan don neman aiki zai ta yi don nan don kaza zai ta yi ba yiwuwa ka bambanta amma dai menene saboda abin a cikin zuciya yake shi san ya malamai suke cewa mahalluha alqalb ita niyya gunta shine zuciya ba za ka fito ba kurum ka ce a duk abin da za ka aiwatar ka kurum abin da mutum ya kudurce a zuciya zuciye shi sakamakon abin da zai samu abin ubangijin shi daga wannan hadisin ya isa ya tabbatar maka kowane aiki na da niyyar shi kuma mutum zai samu sakamako ne gwalgwadon niyyar da ya dauka akan aikin shi misalin yanzu kana iya yin barci barci wanda zai hutu wanda kuma ai barci abu ne wanda yake indispensable bai yiwu a cewa da shi baya barci amma dai kana iya yin barci ka samu ladan barcinka wane yayi barci bai samu ladan barcin shi ba ta yaya hakan zai wakana shi ne niyyarka zan kwanta ne bari in kwanta karfe goma saboda in samu karshashin tashi karshen dare in bautata wa ubangiji in dai in sallah asuba a cikin jama'a wannan barcin da kake yi wallahi kana da lada abun ubangijinka wani kuma kurmu na gaji wallahi bari in tai bari in tai karfe bentinar zan kwanta ya ta yi kwanta kurmu ya an buge an buge mishi ba abin da zai samu abun ubangijin shi haka abincinka da zaka ci bari in ci abincin nan in samu karshashin ibada ko tan an jima ko kuma wallahi ban jin jiki na bari in sha maganin nan dan in samu karhin da zan tashi in yi wa ubangiji ibada kana da lada akan haka wanda ko ya sha ko bai da wannan niyyar ba wani abin da zai samu shi sanya duk abin da aka ce maka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shi abu ne wanda dama dan adam yana aikata shi kamar cin abinci kamar kaza kamar kaza idan kai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wata manuwa ka yi wa ubangiji yi wata ibada to kana da lada akan haka wanda ku yi ku ba tare da niyya ba bashi da haka ta sanya niyya abu ne wanda yake wajibi a dukkan kowace ibada shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innamal a'malu binniyat kowane aiki yana da niyya ba wani aiki wanda bawa zai yi face yana da niyya akan shi kuma sakamakon niyya sakamakon gwalgwadon niyyar shi sakamakon gwalgwadon abin da zai samu abun ubangijin shi sai ma yake cewa na biyu daga cikin farallan arwalla ghaslul wajhi min a'la aljabhati limuntahaddaqani wa ma baina watadai al'udnaini yake cewa shine wanke huska shi kuma wanke huska ana fara shi ne daga nan kokuwar kai kokuwar kai hazzawa inda haɓin mutum take ƙarasawa wannan shine ke da idan ka ɗauki ɗul'in huska ya ce kuma haɗinta shine daga nan kunnuwa addakan zauwa duka daga nan zauwa na kenan wannan shine abinda bawa abinda mai arwalla za ya wanke kenan dukkan wannan komi sai ya shiga a shine ka samu wanke huska sai ke cewa dalili haka liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama liƙaunihi alaihi salam saboda waɗanshi ubangiji madaukakin sarki faksilu wujuhakum ku wanke huskokinku kaga daga cikin kalkashin wannan aya an baka bayani lalle wanke huska yana ɗaya daga cikin farallan arwalla na uku yake cewa gasul yadaini ila almirfaqaini wanke hannaye zuwa ga gwiwa hannu shi kuma liqaulihi ta'ala fil ayati alkarima dalilin wada Allah madaukakin sarki a cikin ayar da muka karanta ta suratul ma'ida wa aydiyakum ilal marafiqi ku wanke hannayenku zuwa gwiwa hannu kaga ba wai zanka wanke hannunka ne daga nan tsintsiya hannunka har zuwa gwiwa hannu wannan shine yake farilla akan ka tsintsiya hannu zuwa gwiwa hannu za mu zo shi kuma shi abinda ya shahi wanke hannayen shi kuma yana ɗaya daga cikin kaga ba a zana shi ba daga cikin farallan arwallah ba sai na hudu yake cewa wa masuhur ra'si min aljabhati ila alqafa yace da wani da shahar kai daga nan kokuwa daga daga nan kokuwa kai zawwa kunyar kai kenan mutum zai shafa ne ya kai sannan ya kai kaiwa ita ce farilla amma dai me dawar zamu gani ita ma hukuncinta a cikin shari'a kenan mutum zai yi ne zai dora daga nan kokuwa kai daga nan kenan mabbugar gashi zawwa har zawwa kokokuwa kai inda gashi yake karshen mabbugowa kenan wannan shine abin da malai ya kawo yace shi kuma dalilin shi idan muka koma cikin ayar da muka karanta malai yake cewa umsahu bi ru'usikum ku shafa ga kawunanku shahwar da za ka yi ka ɗauko ruwa ka shahwa kuma wannan allahu a'lam dalilin ya sanya ubangiji ya wannan shi sanya malaman fikihu suke cewa ya ce ibadatun gairu mahdatil ma'ana ibada ce wadda ba wani wanda zai ce maka ga dalilin da ya sanya ubangiji ya sanya mu ringa yin haka duk wanda zai ce maka a dan kaza ne dan kaza ne dan kaza ne ai kayan ku ai wankewa shine aula akan shahwa a hankalta ku a ce maka ka wanke ai yahi ai a ce maka ka shafa amma dai in yaya ka kasance in wani hali ka kasance ga abin da ubangijin ka yace ka shahon ba ka wanke ba wanda ya wanke bai yi arwalla ba abin da ake nema a gunka shine ka shafa mukurin mu dama muna tsayuwa ne fastaqin kama umirta inda aka umurce mu nan muke tsayawa wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa mi alqur'ani yace mana mi sunna ta manzo Allah tace mana anan za mu tsaya ba ma kaharawa ba ma ragewa shi ne yace maka ka shahi kanka ka shayi wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku lokacin da kuke cikin halin arwalla ɗaya ne daga cikin faralla arwalla na biyar yake cewa ghaslur rijlaini ila alka'baini wanke qawahuwa zuwa ga idan sau shi kuma dalilin shi idan muka koma cikin ayin zan mu gani ubangiji ya bayyana mana wa arjulakum ila alka'baini qawahuwanku ku wanke su zuwa idan sau an sa idan sau ko za a wanke qawahuwa bakin idan sau duk da kasancewar da kwai riwaya ta abu huraira wanda da yawa daga cikin malaman fiƙiu suna suna tsokaci a kanta abu huraira da ya kawo hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallama na gobe kiyama za mu hito al'umman manza Allah sallallahu alaihi wasallama za ta tashi gurran muhajjalina min asalil wudu dukkan wani gurabe na arwalla za ka same suna haskakawa a gobe kiyama da hakan ake gane wannan dan al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shine abu abu hurairah yake cewa malla wa man istata'a an yuqila ghurratahu falyaf'al duk wanda yake iyawa ya ƙara hasken gabashi yace to yayi kokari ya ƙara shi sanya an samu abu huraira yana wanki hannun shi hazzauwa nan hazzauwa damtsan shi ƙahuwan shi yana wankewa hazzauwa saƙayin shi hazzauwa ƙwabarin shi amma dai wannan muna tsayawa ne kan abin da ubangiji ya faɗi mana amma dai idan ka daɗa in babu wani saboda ba wani laifi babu wani dalili wanda ya zo ya yi haramci akan yin haka akan daɗawa amma dai ka rage yin shi ne ba a yarda ba saboda ai an bayyana maka muntahahu ƙarshen inda za ka wanke shi ne ila almirfaƙain shi kuma ila alka'abain na shidda ma da yake cewa waddaluku shi ne tuttuɗawa wa huwa tafriqul a'dha'i shine da gaba kowace gaba idan zaka wanke kurum ba wai ka zuba mata ruwa ba da kai wanda in ya tashi kurum he dai fesa ma hannun ruwa shikenan wai ya wanke a'a abin da yake wajibi shine ko kuma wani ka ganshi kurum ya kwaso ruwan ya shafa mafi yawa zaka samu in ka tayi harami zaka samu irin tunturu nan da ake yi zaka samu yan wa'ansu kasashe kurum daga sun zo kurum daga sun dauki ruwa yayi haka shi kuma wannan baya daga ciki at-tadlika shine tafrika shine mutum ya cuccuda wannan gabar da ka dauko shi san ya ai daga cikin siffa arwallan manzo Allah yana wankewa so biyu yana wankewa so uku shine idan ka dauko zaka go zaka cuccuda ka zuba ruwa ka cuccuda ka zuba ruwa duk wani abu wanda ake sa ran ya hawo kafa ya hawo hannunka wanda ba wanda wanda yake na datti ka riga ka hutar da shi kuma a cuccudawan ne zaka huta daga cikin waɗanda ake zargi wanda aka musu tanadin wani kwari na azaba a gobe kiyama shine duk abin da ka bari na daga baka wankewa wannan shine al'adar ka to ka tabbata kana da wata azaba a gobe kiyama wani kwari wa'inda su idan sun zo arwalla ba sa wankewa da kyau sai sun bar lum'a sai sun bar wani gurbi ba a wanke ba shi kuma in dai za a cuccuda to ko ina sai ya samu ruwa ko ina sai ka fita daga cikin wannan zargi na daga kabar wani wuri wanda ba a wanke ba a cikin arwalla ba shi ne nan mala ya kawo ya ce dalilin addalku shi ne idan kumtum ila salati faksidu idan kuka tashi zuwa ga sallah to ku wanke yaya ake yin wanka wanka zuba ruwa kurma ake yi a tashi a tayi a'a wanka sai an tuda wani sai da soso wani hayar an sa sabuli an gurza wani sai da sosan karye wani sai yayi kaza wannan shine alghuslu shine wanke waye an tuttuda kenan dukkan wata gaba wadda zaka wanke a arwallaka yana ɗaya daga cikin farillanta ita arwallak shine ka tuttuda ka wanke wanke da kyau haka da kai hadisin abdullahi bin zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu hakaza yutalliku yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana cewa haka sannan kuma ya cuccuda lokacin da yake arwallar shi abu na bakwai daga cikin farilla arwallar shine almuwalat shine gaggautawa shi ne ma da ya ce abinda ake nihi da gaggautawa yi abbaru an habil fauri ana nihin da ita ko ana cewa almuwalatu ana nihin abin ana nihin almuwalatu shi ne alfauru shi ne gaggautawa a yi fi'ili a amalu lodo'i kulli كلها في فور واحد بدون تفريق فاحش مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان على المشهورة yake cewa shine mutun yayi aikin duk aikin da ake yi a cikin arwalla ka yi su a gaggauce lokaci daya ba tare da ka raba su ba rabuwa wadda take ta alfasha wani abu ne zai dauke ka kana shagon ka ne a ce maka wani mai ko mini kaza ko ka samu wani kiliyar zaka yanka mai yadi kana cikin alwalla sai ka yanke kurum ka tai ka yanka mai yadi in ka zo yi ka ci gaba daga inda ka tsaya kaga wannan shine ake kira tafriqun fahishun ma'azzakari wal ma'azzikri wal qudra tare da ambato kuma da iyawa kana iyawa ka ida sa wannan arwalla a wannan lokacin amma dai kurum sabida san rai sai ka bari ka san da kana cikin arwalla amma dai in mantuwa ne ko kuma a baka iyawa ne mutum ne a zamne ruwan da yake arwallar sai ya kare sai ya ce da Allah wani bai komin ruwa sai ya tafi neman ruwan ya jima wurin minti biyar bai dawo ba wannan kaga ai babu wani abu akan shi saboda ai alƙudura aka ce ma'an zikiri wal ƙudura tare da tunanarwa kuma da ikon ida sa'ar walla a wannan lokacin sai ka bari kurum ka ce ka ƙi baka ida sa'a ko wani uzurin ka yayi jaka ka tai kai wani aikin ka sannan ka dawo ka cike wannan ka lalata arwallarka ya ce dunal ajazi wa nisyan ba tare da gazawa ba ko kuma mantuwa karkashin abin da ya ce har a mazhabin malikiya ya ce idha qada al ibadata ba'da shuru'i fiha man inna iz qata'u li ibadati ba'd ash-shuru'i fiha manhiyun anhu sabida yanke wata ibada bayan an riga ya an shiga cikin ta yace abu ne wanda aka hana mu a cikin shi tabi dalili da kai hadau ubangiji a cikin suratu muhammad yake cewa wala tubtilu a'malakum kada ka fara aiki kuma ka warware aikin ka ya kai bawa Allah غير أن الفصل غير أن الفصل اليسير مغتفرون مالين sai yake cewa sai dai dan dan dan rabawa wanda yake dan takaitacce yace wannan abu ne wanda an gafarta an an an yahi akan shi yace wa kadhalika ma kana li ajrin li ajazin haka abin da ya kasance dalilin gazawa shi ma an yahi akan shi mugtafarun an riga an rangonta akan shi misalin kana arwalla sai ka wanke hannu sai wani abu sai ya gitto sai ka ɗauke ko kuma ka tashi kai wani abu wanda uzuri ne kai tsaye ka tashi ka dawo shi ne yake cewa wannan alfaslul yasira dan dan dan dan rabawa dan dan rabawa wanda yake dan takaitacce yace wannan an yi rangwame akan shi amma dai rabawa da take babba ka tashi ka tai kai wani uzuri ka dawo kuma ka ci gaba yace babu wannan hira yace haka kuma idan gazawa ta kama misalin ya gaza neman ruwan da zai yi da sai ya tura an kawo mai kaga wannan shi ma duk irin jinkirin da za a yi an riga ya an meran gwami shi sun yawo ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu albakara yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ai Allah baya kama wata rai sai abin da ran nan take iyawa ta aiwatar duk abin da yake ba a maqdurin ka bane ba baka iya aiwatar da shi a lokacin da ya kamata ka aiwatar da shi ita to wannan an riga ya an dauke maka shi sanya muke da wata ka'ida iza salu iza saluballahu ma wahaba asqata ma aujaba duk lokacin da Allah ya dauke abinda ya riga ya maka baiwar shi to duk abinda ya wajabta maka ya riga ya saraya akan ka misalin yanzu ai Allah ya wajabta mana ɗaya ne daga cikin rukunnan aikin aikin ne daga cikin rukunnan musulunci mai aiwatar da aikin hajji ko haka ne ko to sai Allah ya ɗauke abinda zan mu iya zuwa mai aikin hajjin shine guziri baka da guziri to mi za ka yi aikin hajji ya ce kurum ta zamanto wajibi a kanka Allah ya riga ya askata ma auja ba ya riga ya saraya abin da ya wajabta maka daga nan har zuwa lokacin da ajali zai yi ajali zai yi halin shi in dai ba a samu ba wannan istida'a ba to babu hira a wannan in maka ka duk abin da yake kasancewa baka da ikon aiwatar da shi to ubangijinka bai dora maka ba bai dora maka wajabcin shi ba malai sai yake cewa hadhihi alfara'id mansusun 'alayha fi qawlihi ta'ala kama taqaddama yace wannan farillan dukkan su wanda muka zana guda bakwan nan zamu samu alqur'ani ya riga ya ambata mana kamar yadda wannan ayat da muka karanta ta gabata shine ayat suratul al-maida ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga wannan ayat dukkan su ta zano mana duk abinda abubuwa guda biyar wanda dukkansu ya zamanto wajibi ko guda hudu wanda dukkansu ɗaya ne daga cikin farallan sai daɗi akan haka shine anniya ita kuma niyya wannan hadisin na ina Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi innamal a'malu binniyat ya riga ya tabbatar mana sai al mu'addalku wal muwalat su kuma mala ya kawo maka dalilai akan gashi nan dalilin me ya sanya aka ce addalku me ya sanya aka ce al muwalat kina wannan sune kenan farallan arwallah wajibi ne mu rike su mu kiyaye za mu zo kan hukumce-hukumcen su faralla'ar walla da mutum zai bar wani abu daga cikin faralla'ar wallan yaya hukumcin shi yake sai gaba ta biyu malam yake cewa sunanul wudu'i sunnonin arwalla malam yace wa sunanuhu ghaslul yadaini ila al-ku'aini inda inda shuru'i والمدمدة والاستنشاق والاستنسار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض alaiti bayan ya maka bayani akan farlan arwalla in zai maka bayani akan sunnonin arwalla wanda su ma jigo ne idan baka zo da su ba su ne dai karin idan ka ɗauka za ka gani su ne wanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake haɗawa da wannan farallar arwallashi sai ta huto yadda ya kamata kama yadda kuma yake baka bayani duk wanda ya irin arwallata wannan ya yi tsarki ya yi irin wannan arwallattawa ya huto daga gidan shi baya nuhata ko'ina illa masallaci ya ce to dittaki ɗaya da zai yi yana dittaki ɗaya za a gafarta mai zunuban shi a ɗaga mai darajar shi har ya shigo masallaci in daga nan zuwa gidan shi ko zuwa masallacin da zai tayi ya kai mai kilago in ina dittaki ɗaya kankarar zunubi da ɗaga daraja hayya isa ya ce kuma duk wanda ya hutu ba wani wuri wanda yake nuhata illa masallaci yake cewa fa huwa fi salati wannan mutumin yana cikin sallah to ka gani wannan arwallan wajibi ne mu yi ta ala wajhil kamali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da ita shine mala ya kawo mana bayan farle ya kawo mana bayani akan sunnonin arwalla yace ghaslul yadaini ila alku'aini inda shuru shine wanke hannaye zuwa ga tsintsiya hannu lokacin da mutun ya soma arwallar shi idan ka fara farkon abin da zaka wanke su ne wannan hannun naka zuwa ga idan zuwa ga tsintsiya tsintsiya hannu zaka wanke su har so uku zamu zo zamu gani yaya ake wanke su yace na na na na biyu al-madmada shine kurkure baki na uku al-istinshaq shaka ruwa na hudu al-istinsar shine hatar ruwa sannan na biyar raddu mashir ra'si shine mayar da shahon kai ai can mun yi daga cikin farillar arwallah shine shahawar shahawar farilla ce medowa kuma sunna ce daga cikin sunnonin arwallah sannan ya kawo mashil uznaini shaho kunnaye daga ciki hawaje ba wai kurin mutum yayi haka ba ya shaho wajen ba kadai ba a'a daga ciki hawaje sannan ya ce wa tajdidil ma'i lahuma da sabanta ruwa tsakankanin shaho kan da shaho kunne shi ma sunna ne daga cikin sunnonin arwallah yace sannan wa tartibu bainal fara'idi da jerantawa cikin abin da yake farilla ba za ka zo ba ka ɗauko kaza ba an ce maka ka fara da wanke hannu sai ka fara da wanke huska sannan ka dawo ka wanke hannu yana ɗaya daga cikin sunna shine jeranta wannan farillai na arwallah malai ke cewa bayani akan haka shine ya'ani anna sunan al-wudu'il ma'khudata min 'amalihi alayhi salatu wassalam yana ne an ce maka sunnoni shine sunnonin arwalla wanda muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai wancan fadlan mun gani ai alqur'ani ne ya karantar da mu yanzu gashi nan sunnoni daga abinda muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shine na farko yace ghaslu yadaini ila alku'aini inda shuru'i wanke hannaye zuwa ga tsintsiya hannu lokacin da zaka fara wannan arwalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yazo yana daukan da yake su makayi ne gare su alwudu gare su wani makayi ne na arwalla ba irin ba yanzu ba da muke da sahani ba kaga ai sahani dan kanshi alike yake inda ma zaka wannan ba wani abin da zai koma cikin sahada to su wannan makayi ne gare sai su karkata manzo Allah ya kasance yana ɗaya daga cikin sunna ya karkata idan ya karkata ya karkata da damar shi ya zuba hannun na hagu ya wanke hannayen shi har su uku sannan ya sanya hannayen shi a cikin makayin to shine yace maka dalili akan haka da kai hadisi Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hadisi ne wanda Imam Ahmad aka ashabu sunan sun gudar da hadisin yake cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa izastayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi fala yaghmis yadahu fil ina'i kadda ya tsinduma hannayen shi a cikin makayi hatta ya silaha salasan har sai ya karkata wannan makayin ya wanke hannayen shi so uku ya ce fa'innahu saboda wannan mutumin layadiri bai sani ba aina ba ta tiye da ina hannayen shi ta kwana wani yana ɗaya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kurum wai da ka tashi daga barci duk abin da kana rima sai ka rike da hannunka a'a baka san ba miye ya taba hannunka ba baka san ba ina ka kai hannunka ba lokacin da kake cikin barci ba saboda duk lokacin da aka ce wane ya ya ya ya kwanta to an riga ya an zari ran nashi bai san ba wani hali yake ciki ba وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ubangijin nan shine yake ce mana shine wanda yake kashe ku da dare kaga yayi kirawo karaman mutuwa ai haka ne go ba wace ma ce yake barci karaman mutuwa ya tawaffakun billaili shine wanda yake kashe ku da dare wa ya'lamu ma jarahtum min nahar kuma shine wanda ya san me kuka aiwatar a cikin yininku aka to lokacin da aka riga aka zare ranka da daren nan baka san ba ina hannayenka take shiga ba alkitanta ma bai dacewa kuma babban likitan mu ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da zai kasance mana tsira ne waraka ne lahiya ce game da rayuwar mu da addinin manzo Allah sai da ya karantar da mu bai barin ba haka ba shi sanya yake bayyana mana ga abin da ya kamata in ka tashi daga barci kamun kararin wani abu to ka wanke hannayenka so uku sannan duk abin da za a ta yi a yi a yi insha Allah sannan kuma yake cewa walurudi zalika fi sifati wudu'ihi alayhi salatu wassalam min hadithi jama'atin min ashabati radiyallahu anhum haka kuma idan muka koma cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda za a ce maka gashi nan hadisi ne yana karantar da kai arwalla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu an ce maka sai ya wanke hannayen shi so uku yanda yake yi ya karkata makayin ya wanke to yanzu kai da kake da sahani sai ka zuba ka wanke kai da kake da lababu sai ka bude ka wanke hannayen ka tabbatar da sunwanku inda hali ma ka sanya sabuti duka wannan an baka dama ƙarin tsabta ne sai mala ya ce na biyu da na uku da na hudu almadmadatu wal istinshaqu wal istinsaru shine kurkure baki ka zuba ruwa a bakinka ka kurkure wal istins wal istinshaqu ka shaka ruwa wal istinsaru kuma ka yata ruwa wannan suna ɗaya daga cikin sunnonin arwalla lokaci ɗaya kake iya gama su kana iya ɗaukar ruwan ruwan da ka zuba a bakinka shine dai zaka kurkura shine zaka shaka shine zaka wannan ko kuma ka sabanta ruwa tsankanin su duk wanda kai yayi daidai kan san maganganu na malaman fiqh yake cewa wa fiha ahadithun kathira da kai hadisai masu yawa wanda suka zo ga abin da muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa da kai hadisin Usman da kai hadisin Umar bin Abasa da kai hadisai masu yawa makaranta hadisin Umar bin Abasa wanda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi min tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yace ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastans wa yastanshiqu wa yastansiru yace ba wani mutum daga cikin ku wanda zai kawo makayin ko ya kusanci makayin arwallashi sai ya kamfaci ruwa ya kurkura bakin shi ya shaka ya hata yace illa kharrat khataya wajhahu min fihi yace face kurakuran huskar shi sun rigaye sun huta daga bakin shi ya ce wa hayashi mihi ya ce kuma da kararen hannukan shi da karan hancin shi ko kuma wannan ƙohohi na hancin shi yanar duk lokacin da mutum ya karanta mun karanta a wannan masallacin hadisi na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayani wanda imamu Malik ya hutar da shi a cikin mawaqa yake ce mana ba wani abu wanda bawa zai na arwalla face yana zubar da zanubai ne yace lokacin da ya wanke hannayen shi yace face duk zanuban da suke hannayen shi sai sun huta ta faratunan shi yace haka idan ya wanke huska yace duk abin da ya zuba zanuban shi ne yake zuba haka lokacin da ya shaka ruwa lokacin da ya kurkura lokacin da ya wanke kawa yace face zanubai suna huta ta ga daga faratunan shi wannan ka gani yana nuna maka fadala ta arwalla wajibinmu ne mu yi kokari mu kiyaye sai na biyar ma yake cewa wa raddu mas'ir ra'si min al-qafa ila al-amami shine mayar da shafa kai daga kwanya zawwa gaban goshi shine aljaba mayarwar sunna ce kenan aikatawan menene farilla ne kamar yadda muka yi bayani a baya ya ce ni hadisi abdullahi bin zaidin dalilin hadisi abdullahi dan zai ya ce wa lahu alfazun min hali ashabi sunan minhu ya ce yana da lafuzza masu yawa da kwayi ashabu sunan ma'abuta sunnoni sun bayyana ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama masa ra'sahu bi yadayhi manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya shahi kan shi da hannayen shi fa aqbala bihima wa adbara sai ya kai ya dawo ya kai sannan ya medo ya ce bada abi muƙaddamin ra'asi sai ya fara da gaban kai ya ce sun mazahaba bihi ma ila ƙafahu sai ya kai su har zuwa ga ƙoƙuwar kai wannan kwanyar kan shi ya ce sun maraddahu ma ila makarin ladhi bada abinhu sannan ya mayar da su zuwa wurin da ya fara shafa kenan da su kenan dagawa yayi daga nan daga nan jab'a nan sannan ya kai zuwa ga kwanyar shi kwanya kuma nan ne karshen mabubugar gashi sannan ya sake mai dawwa kenan kaiwa shine farilla mai dawwa shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na shidda mala yake cewa wa mashul uznaini shine shahu kunnuwa zahiruhuma wa batinuhuma ciki da wajensu kenan mutum za ya sanya ne duk wannan abin za yi kokari ya shafa da wannan ita kuma sai ka shahi duk abin da yake waje kenan idan ka sanya za ka yi kokarin dukkan wannan wuraren da suke wannan inka idan kana so ka tabbatar kana shafa daidai ko baka shafa ba ka sa kunnen ka ka gani in ka kun ka hudo wata dauda to shi yake nuna lalle idan ka zo shafa kunnen ka baka shafa da kyau shine za ka sanya dukkan wannan wannan lokalokan nan zaka shafa shine zahir shine batin shine cikin waje cikin kunnan zaka shafa dukkan su wa batinuhuma haka wa zahiruhuma kuma da wajen kunnan zaka shafa kina haka zaka yi su wa'annan sai su shafa su kuma wa'annan sai a shafi ciki da su wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu da kai hadisi Abdullahi bin Yazid bin Zaid a cikin siffa arwallashi wanda yake karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Hakim da Imam al-Baihaqi suka hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa innahu masaha uznaihi bima'in ghairi alladhi masaha bihi ar-ra'su afwan ba shi ba wannan masahabi ra'sihi wa uznaihi wa uznaihi zahirahuma wa batinuhu hadisi abdullahi bin abbas ne wanda imamu turmuzi da imamu nasa'i suka wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahi kunnan shi masahabi ra'sihi wa uznaihi ya shahi kan shi tare da kunnuwan shi zahirahuma zahirihima wa batinihima ciki da wajen kunnan shi dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafa sai na bakwai mala yake cewa tashdidil ma'i li mashal uznaini da sabanta ruwa dan sha hukunni shi ma wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama li hadisi Abdullah ibn Zaid fi sifati wudu'i wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama dalilin hadisin Abdullah dan Zaid cikin siffa arwallan manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wanda al-Hakim da Imam al-Baihaqi suka hutar da shi yake cewa innahu masa uznaihi bima'in lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahi kunnuwan shi da ruwa gairan lazi mashabihin ra'as ba ruwan ba da ya shahi kan shi ba kenan ya sabanta ruwa tsakankanin shafa kai da shafa kunnuwan shi sai na takwas mala yake cewa tartibu bainal fara'idi da jerantawa tsakankanin farilloli shi kuma wannan dalilin umumin kaulin shi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi wanda yake ingantacce manzo Allah yake cewa ibda bima bada abda'u bima bada Allahu bihi ina harawa ne da abinda ubangiji na ya fara da shi ina an nuna maka gashi nan kaza da kaza da kaza da kaza ake yi bai dacewa ga yanayin siffa a wallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce a a ai kai ga kaza za ka yi hakan kake gani shine daidai za ka fara wanke kafa sannan ka fara wanke kai a wannan shi ma yake ƙara tabbatar maka ƙalubale ga waɗanda suke 'yan tatsi ne wanda kurum su Qur'ani kadai suka sa gaba ba ruwansu da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a Rwanda so yanzu sun tashi su ce a ai ga abinda aya ta bayyana mana to wanne zaka fara in yazo wanke in yazo yin arwallan kurum huska zai fara wankewa ya fara wanke kaza hasali kuma ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta karanta ga abin da ya kamata a yi ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa daga wannan kalubale ne gare su yace walamma madati sunnatu al'amaliyya ala hadha at-tartib bayna al-arkani walima madat madati sunnatu al'amaliyya ala hadha tartib bain al'arkan haka kuma idan muka kamar yanda sunna ta shude aikatatta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan jiranta wannan rukunnan ga inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a rollan shi yanda yake jirantawa kai bai yiwa ka zo ka ce a kai ga abin da kaga dama ga abin da zakai idan ka ce zakai haka to tabbas ka saba wannan ba arwalla bace ba karkashin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma duk abin da aka yi shi ba karkashin karantarwar manzan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba fa huwa batilun fa huwa mardudun abu ne wanda yake lalatacce kuma an mayar ba mutum abin da ya aikata wannan ita ke kira da bid'a kamar yadda malai yake cewa kama warda fi ayatul wudu'i kamar yadda yazo a cikin aya arwalla falam yanqulu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu ma tawadda illa murattaban hakaza ba a samu ba wani dalili ba daga sunna ko wani dalili kalkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin arwalla ya gabatar da wani abu akan wani abu wanda muka samu na arwalla ya wanke wata gaba kamun wata gaba ba a taba samu ba kullum dai yanda dai aka samu ya wanke hannaye ya shaka ya kurkure ya shaka ya hata ya wanke huska ya wanke hannaye ya shawa akan shi ya shawa a kunnan shi sannan ya wanke kawuwa wannan shine abin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malam zai kawo mana da riwaya ta Imam al-Bukhari daga Abdullahi bin Zaid yake cewa anna rajulun qala li abdullahi bin zaid wani mutum ya zo wurin abdullahi bin zaid sai yake cewa abdullahi bin zaid atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda shin kana iyawa ka gwada mini yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana arwalla aga wannan karatu ne wanda ba inda ya kamata a ce mun same shi in ba wurin sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama su suka zamna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka rayu da shi su suka ga abin da yake aikatawa kaga wannan duk wani wanda zai ce a shi ba ya aiki ba da sunna ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a hirin shi wallahi ya saba duk ibadar da zai yi ba karɓar ba bace ba saboda shi wannan al'amarin kaga yi ubangiji da ya sabkar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum sai takaita wa arsulakum ila al-ka'bayn wannan shi kadai ce arwalla kaga kuma ai arwalla ai manzon Allah da yazo sai da ya zo ya bayyana wa mutane a'a ga yanda ake ita arwallan nan da kai abin da yake farilla da kai abin da yake sunna da kai kuma abin da yake mustahabbi manzan Allah duka ƙalƙashin karantawar shi ya koya mana ga abin da ya kamata ne kuma ubangiji ya riga ya bayyana mana a cikin alƙur'ani shi ne ya saukar da wannan litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar maka na daga wannan alƙur'anin waye ya isa ya bayyana mana in ba dan sako in ba dan in ba manzo ba dan aike na ubangijin mu ba shi ne ya isa ya nuna mana ga abin da ya kamata kaza kaza ne kaza kaza ne kaza ba daidai bane ba ko kuma a jimilci abin da ubangiji yake nihi ga yanda za ku yi shi a fassare kaga arwallan nan ta zo mana a jimrice ba san ba yaya za mu yi ta ba aka ce mana ku wanke ku wanke ku wanke ku wanke ku shaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dan ya karantar da mu ya bayyana mana ga abin da ya kamata ka shine zaka wanke hannayenka zuwa tsintsiya hannu ka wanke oho suka ka ka ka ka ka kurku ka zuba ruwa ka kurkure ka shaka ka shaka ka yata ka wanke huskar ka ka wanke hannayenka ka shafa ka shahi kunnuwa ka shahi kanka ka shahi kunnuwanka ka wanke kahuwanka wani shi ke nuna maka lalle su ma waɗanda suka zo baya ba su ce ba a'a tun da ai alkur'ani kaɗai ya ishe mu a'a cewa suka yi mun zo mun karanci sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama wurin waɗanda suka zamna tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga abin da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wun arwallar shi shi ne yake cewa cin kana iya ka nuna mini yadda manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yin arwalla faƙala abdullahi bin zaidin na'am abdullahi bin zaid yake cewa kwarai ku zan nuna maka saboda ba a ruwan ilimi ba a ɓoye ilimi yake cewa fada'a bi ma'in sai ya kira a kawo ruwa fa afraga ala yadaihi sai ya kwarara wannan ruwan a hannayen shi fa ghasala marrataini sai ya wanke su biyu summa madmada sannan ya kurkure bakin shi wastansara salasan ya shaka ruwa ya ce har so uku ya ce sun magasala wajahu salasan ya wanke huskar shi so uku sun magasala wajahu salasan sun magasala wajahu salasan sai ya wanke huskar shi har so uku sun magasala ya daihi marrataini marrataini ilal mirfaqaini ya wanke hannayen shi so biyu har zuwa ga gwiwa hannu sun ma masa ra'sahu bi yadayhi sannan ya shafa kan shi ya shahi kan shi da hannayen shi fa aqbala bihi ma ya kai wa adbara wa adbara ya kai sannan ya medo kenan ya kai sannan ya medo ya ce bad bi muqaddami bada bi muqaddami ra'sihi ya fara ne da mabubbugan gashin shi kenan gaban kanshi yace hatta zahaba bihima ila qafahu sai da ya kai su zuwa ga kunye shi sannan summa raddahuma ila al-makan allazi bada minhu sannan ya mayar da su zuwa ga inda ya fara shawa akan ya fara shafakan shi yace summa ghasala rijlaihi sannan ya wanke qahuwan shi fa qala sai yake cewa hakaza ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yatawadda haka naga manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana yin arwalla ففي هذا الحديث جاء الوضوء بفرائده وسننه مرتبة yake cewa idan ka leka wannan hadisin zaka gani ya zo maka da farallan arwalla ya zo maka da sunnonin arwalla a jere ba tare da ba an bambanta su ba tare da an kaddamar da wani ba akan wani ba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin yana yin arwallar shi zan ne ake sallah ko وقال الشيخ رحمه الله تعالى مالن سيتي gaba da cewa wa man nasiya fardan min a'da'ihi fa in tadhakkarahu bil qurbi fa'alahu wa ma ba'dahu wa in tala fa'alahu wahdahu wa 'ada ma salla qablahu wa man tazakkara al madmadata wal istinshaqa wal istinsara ba'da an shar'a fil wajhi fala yarji'u ilayha hatta yatimmu hatta yatimma wudu'ahu ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة مالك و ومن نسي فرضا duk wanda ya mance wani abu wanda yake farilla ne min a'da'ihi na daga gaban shi ai mun riga mun karanci menene farillan arwalla to wannan farillan sai wani sai ya mance wani faradi daga cikin gaban shi bai wanke ba ya ce to fa'in ta zakara bil ƙurubi idan lokaci ne wanda ba mai tsaho ba sai ya tuno da wannan gabar bai wanke ta ba misalin bai wanke huskar shi ba ya ce fa'alahu wa ma ba'dahu sai ya wanke huskar da abin da yake ƙasa da wannan wanke huska kenan idan ya wanke huska sai ya wanke hannayen shi ya shafa ya kai wanke kwahuwa kenan daga inda kake daga nan zaka tsara na mance na yi arwallata ban wanke hannaye na ba to mi zan yi ai farilla ce daga cikin farilla arwalla na manci ya ce to in lokacin da ya ɗauka ba lokaci ba ne wanda yake mai tsaho ba sai na tuno ko kuma na leƙa na ganin in abushe na ga huskata da lema na ga ƙawata da lema sai na ga hannuna ba lema shi ke nuna wake nan bin wanke ba ya ce to idan ka tuno lokaci ne wanda yake makusanci ba wai an ja lokaci ba mai tsaho ba ya ce to fa'alahu wa ma ba'dahu sai ka dawo sai ka wanke hannunka sai ka shahi kanka duk abin da yake sauran arwalla sai ka gama shi kiran daga nan zaka yi abin da yake bayan wanke hannaye ya riga ya sha daidai yake kenan daga ina zaka fara arwallaka daga inda ka mance baka wanke ba yace wa in tsala idan kuma ya tsawaita lokacin da ka tunu ya yi tsaho ka yi ta a hayar wannan minti talatin minti goma sha kaza ya ce sai ka tunu ya ce fa'alahu wahdahu wa adama salla qablahu sai ya yi shi shi kadai sai ya maimaita abin da ya sallata na daga sallar shi an gane kenan lokacin ya riga ya ja wannan ƙarƙashin muna karatu ne akan mazhabin malikiya ka zo ka wanke kawuwanka duk da zan mu zo za mu yi bayani da kwai bayani wanda malin zai kawo mana a gaba ka zo he ka wanke hannayenka ka zo he ka manta wanke hannayenka sai ka wanke kafa he ka kai sallah lokacin ya tsawaita da ka huto sai ka ringa so su hannayenka sai ka tabbatar wannan hannun hobe ka ruwa bada su ba to abinda za ka yi shine saboda lokaci ya riga ya tsawaita kenan za ka dawo za ka wanke hannunka shi kadai sai ka dawo ka sake sallar wannan wadda ka sallata da wannan arwalla saboda ai ba a salla ba a salla sai da arwalla arwalla wadda take ingantatta ya ce wa manta zakara kaga wannan bangaren abin da ya shafi farilla kenan sai malam zai kawo mana idan kwamitin yamanci sunna daga cikin sunnonin arwalla ya ce wa manta zakara da madmanata wal istinshaka wal istinsara duk wanda ya mance kuskoko kurkure baki da shaka ruwa da hayata ruwa ba'da an shar'a fil wajhi bayan ya riga ya fara wanke huska ya ce fala yarje ilaiha hatta yutimma wudu'ahu ba zai dawo ba ya ce bari in kurkure baki na in shaka ruwa in hayata ya ce zai ci gaba da arwallashi har sai ya gama arwallashi sai ya dawo ya wanke su ya ce wa man nasiya luma'atan duk wanda ya mance wata luma'a shine wani wani wani gurbi na daga arwalla ko gurbi a gangar jikinka a cikin gabbanka wanda baka wanke ba yace ghasalaha wahdahu bi niyyatin sai ya wanke shi shi kadai amma dai tare da niyya cikon arwalla ne yace wa in salla qabla zalika idan yayi salla kamun wannan kamun ya wanke wannan lum'a in yace a ada sai ya maimaita wannan salla wa in taraka sunnatan idan kuma ya bar wata sunna fa'alaha wala yu'idu salata sai ya maimaita wannan sunna ko ya aikata ta ba zai sake maimaita arwallar shi ba ba zai sake maimaita sallar shi ba sallah ta riga yi ta tayi idan dai sunna ce aka riga yi aka banta amma da in farilla ce sai an sake maimaita sallah shine abinda malam zai karanta mana ko ya karanta mana shine nan zai mai sharhi zai mana bayani yake cewa ya abi yana ni akan wannan maganganun da muka yi annaman nasiya fardan aw lum'atan min a'dha'il wudu'i fa'alahu wa ma ba'dahu duk wanda ya mance wata farilla daga cikin farillan arwalla ko kuma ya mance wata lum'a wata gaba ko wani wuri wanda ruwa bai taba ba mafi yawa kaga wannan wurin an yi samun matsala nan kasan hannu ko kuma kafa an yi samun matsala a nan ko kuma mutum ya wanke wuskan nan in shi bai samu baruwa ba an yi samun haka to wannan shi ake kira da luma'a ka wanke wani wuri bai samu baruwa ba ko wannan abin da yake gadar da shi kamar yadda muka yi bayani shine addalkucin cuɗawa duk inda zaka wanke na daga ba'ar wallan ka cuccuɗa to shine yace duk wanda ya mance wata farilla daga cikin farillan arwalla ko kuma ya mance wata lum'a daga cikin gabban arwallan shi yace fa'alahu wa ma ba'dahu sai ya aikata shi da abin da yake baya bayan shi na manta wanke hannu ne ko na manta wanke huska ya ce to idan na zo na tuno bin wanke huska ba abin da yake bayan wanke huska sai na sake su ya ce in ta zakara bi kurbe idan sharaɗin shi ne in mutum in ya tuno a magaggaucin wuri ba ɗauki wani lokaci mai tsaho ba sai ka tuno idan ka tuno kenan za ka zo za ka wanke huska ka wanke duk abin da yake koma bayan huska kenan abin da yake kamun muska ya riga ya ta yi kenan arwallaka zaka dora ta ne daga inda baka wanke ba shi ne ma da yace wa in dala fa'alahu wahdahu wa adama salla bi hadha alwudu'i annaqis fi arkanihi yace idan kuma lokacin ya tsawaita har ya taho masallaci yayi sallah daga cikin salloli wanda suke na farilla yace to zai koma ya wanke wannan gaban ita kadai wanda bai wanke ba huska ce bai wanke ba sai ya zo ya wanke wannan huska ita kadai wa adama salla bi hadha alwudu'i naqis sai ya dawo ya maimaita abin da ya sallata da wannan arwalla wadda take tauyayya arwalla yace li hadisi Anas radiyallahu anhu dalilin hadisin Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi yace ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi qadamihi mislu zufri lam yusibhu alma fa qala lahu irji fa ahsin wudu'aka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum a kawar shi da kai kwatam kwatin horce wani wuri inda ruwa bai taba ba yace fa qala lahu manzo Allah sai yace mai irje ya kai wani ka koma fa ahsin wudu'aka ka kyautata arwallaka saboda wannan wurin da bai taba ruwa ba arwallaka tauyayya ce hadisi ne wanda imamu abu dawud da imamun nasa'i suka fitar da shi a cikin sunan insu wali hadisi khalid bin ma'dan an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yusalli fi zahri qadmihi lum'atan qadara dirham lam yusibha ma'un fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an yu'ida al-wudu'a was-salata akwai hadisin khalid bin ma'dan daga kuma da wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce lalle annabi mai tsira da aminta Allah shi tabbata gare shi ya ga wani mutum yusalli fi zahri qadamihi lum'atan yana salla amma dai a cikin kawashi da kai lum'a da kai inda ruwa bai taba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi rawun hadisin Khalid bin Ma'dan yake cewa qadrar dirham lam yusibha ma'un gulgudan dirhami guda kana iya cewa gulgudan kadago guda kadago kaman kadago ta kwarkwarinta nan ne inda ruwa bai samu ba a cikin kawashi manzan Allah da ya gani fa'amarahun nabi sallallahu alaihi wasallama an yi da wudu a wasala manzan Allah sai ya mai umarni ya ta yi ya sake arwallah kuma ya sake sallah riwaya ce wadda abu dawud ya fitar da shi wannan kenan abin da ya shahi farlan arwallah an gane ko kuma lum'a hukuncin ta menene shine mutum zaya wanke zaya sake arwallah in zaya sake zaya wanke wannan gabar sannan kuma ya sake arwallah idan lokacin ya tsawaita idan kuma lokaci ne makusanci kenan bai tafi bai yi sallah ba ya gama arwallar shi sai ya gani bai wanke hannun shi ba kenan abinda zai yi kenan daga wanke hannu abinda ya kasa za ya sake wankewa an fahimta sai abin da ya shahi sunna malai yake cewa wa annaman nasiyal madmadata wal istinshaqa wal istinsar duk wanda ya mance kurkurar baki shaƙa ruwa hayata ruwa wani mai tazakkarha illa ba da shuru'ihi fi ghusl fi ghusl alwajhi bai tuno ba sai bayan ya riga ya fara wanke fuskar shi yace la yarji'u ilayha ba zai dawo ba zuwa kurkurar baki da shaƙa ruwa da hayata ruwa li'annaha sunnatun sabida sunna ce yace wa ghusl alwajhi fardun yace shi kuma wanke fuska farilla ce daga cikin farilla arwalla fala qa'ila bil ruju'i min al fard ila sunna babu wani abu abu wanda zai iya sanyawa a dawo a bar farilla a dawo kan sunna wa annaman nasiya wa tarka sunnatan min sunan ludu'i fa'alaha wala yu'idu salata duk wanda ya manta ko ya bar wani abu daga cikin sunnonin arwalla ya ce fa'alaha sai ya aikata wannan sunna wala yu'idu salata ko da ya riga ya yi sallah ba zai dawo ya maimaita sallar shi ba ya ce wa inna ma ya fa'alu hali ma ya stakminu minas salawati za ya yi hakan ne kenan ya manta kurkurar baki ya manta shaƙar ruwa ya manta hada ruwa ya tafi ya yi sallah sallar shi ta yi daren daƙam takar ba zai dawo bai sake wannan sallah ba an ce mene ya sake ya zo ya kurkure baki ya shaƙa ruwa ya wannan don sallah ta gaba a shi ta kasance cikakka tare da sunnoninta ya ce liƙaunin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li a arabiyyin dalilin faɗan manza Allah sallallahu alaihi wasallama game da wani mutumin karkara hina allamahu min alwudu'i ma la tatimmu salatu illa bihi lokacin da manzo Allah ya karantar da shi arwalla wanda baya yiwa arwallan mutun ta cika eh yazo da wannan abubuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiga alwudu'a arwallan dayanku ba ta cika har sai mutun ya gaggauta a cikin arwallan shi kama amara Allah ta'ala kamar yadda ubangijin mu yayi umarni fa yaksil wajhahu ya wanke huskar shi wa yadayhi ila almirfaqaini da hannayen shi zuwa ga gwiwa hannu wa yamsahu ra'sahu ya shahikan shi wa rijlaihi ila alka'baini kuma ya wanke kawahuwan shi zuwa ga idan sau kaga wannan idan an samu halal ɗaya daga cikin su ba a samu ba ko wanda bai wanke ba an samu luma a kalkalin shi wannan arwalla ba ta yi ba ko mun sallar da ka sallata sai ka dawo ka mai ta amma dai in sunna ce shine malam yace ta timmu duna hadhihi sunan sallah tana cika ne ba tare da wannan sunnoni ba an gani kaga wannan shi ke nuna maka bambanci tsakanin farilla da sunna sai malam yake cewa falam yazkur rasulullah sallallahu alaihi falam yazkur falam yazkur rasul sallallahu alaihi wa sallama ma al fara'id shay'an min as sunani manzon Allah idan ka leka wannan riwaya ta Abu Dawud hadisin rifa'a yake cewa manzon Allah bai ambata mana wani abu daga cikin sunna ba yace sai an yi shi sannan arwallan mutum ta cika ai hadisin la tatimmu salatu ahadikum sallar dayan ku ko arwallan dayan kado wannan sallar dayan ku ba za ta cika ba har sai ya gaggauta arwallan shi al'isbak shi ne gaggautawa asibigil wudu'a ya ce kaga manza Allah nan da yana bayyana mana inda da kai wani abu wanda wajibi ne sai an yi shi to manza Allah sallahu alaihi wasallama da ya aikata shi wannan kenan su ne wannan sunnoni faralla arwalla da sunnonin arwalla da hukumcin wanda ya rasa ko bi wanke wani abu daga cikin farallai ba ko bi wanke wani abu daga cikin sunna daga cikin sunnonin arwalla wannan karatun yana da amfani sosai mu tsaya mu ringa saurara duk don mu gyara ibadan saboda ibadan nan in bata gyara ba matsala ne abun ubangiji duk abin da za a yi shi da kai a ce a'a kurmu ni dai abin da ya zo mun akai zan aikata ko kuma haka naga ubabana yana aikatawa ko haka naga malamin gidanmu yana aikatawa ko haka naga shehinmu yana aikatawa wallahi shirme ne duk abin da ba wai karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wallahi hayaniya ce duk abin da za ka yi in ba ƙalƙashin ba karantarwar banza Allah sallahu Alaihi wasallama ba wallahi ubangijinka ba zai karɓa ba in shekara dubu za ka yi kada yi aikin banza kake aikatawa ta sanya manza Allah ubangiji da yake bayyana mana liyabaluwa kuma ayyukum ahsanu amala ƙalƙashin wannan ayat yake cikin suratu tabaraka suratul mulk yake cewa dan ya jarrabe ku ya gani wane ne zai yi kyautata ayyukan shi fudail bin iyad yake cewa aswabuhu wa akhlasuhu wane ne zai aikata aiki kalkashin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake niyyar shi lokacin da zai aikata wannan aikin ya tsantsanta ubangiji yayi don ubangijin wallahi duk ibadar da mutum zai yi in ba a samu ba wannan cikon sharuɗan nan guda biyu ba wallahi in shekara dubu ubangiji zai ara mai daga aran rai ya aikata wallahi ubangiji ba zai karɓi ibadar shi ba shine kai dan Allah na biyu kai kalkashin karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da wani zai zo ya faɗi maka ya ce maka a kaza ake yi kaza ake yi ya baka dalili manzan Allah ne ya aikata yanzu ku leƙa ku gani duk mas'alar da zamu kawo ya mun ce gashi nan hadisi daga wani wani ya faɗi ya ce ga abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake wannan shi ne ilimi al'ilmu ma ƙalar Allah wa ƙalar Rasulu ilimi abinda Allah da manzanci suka bayyana mana duk ibadar da za mu yi don wani ya waɗi mana ko don wane ya ce ko don wane ya ce da kwaifar Allah kaza a mu abinda muka ji manzan Allah ya waɗi wa shi ne wajejewa duk abin da yake koma bayan haka shirman banza ne ba ma ɗauka wani zai zo ya ce maka a ai mu ai mu ɗan mazhabin malikiya ne ai mu ga abin da imam malik ya wadi wallahi imam malik shi kai ne da ya barrantar da kanshi yake cewa duk abin da na wadi wanda ya ci karo ta ma'abucin wannan kabarin kan mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imam malik ya karantar da hadisan manzo Allah yake cewa duk abin da na haɗi wanda ya sha bamban ko ya ci karo da abin da ma'abucin wannan kabarin ya haɗi ya ce ku ɗauke shi ku jefa shi katanga bai da amfani aka duk abin da za mu yi shi ne kalkashin karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in muna so Ubangijinmu ya karɓa ya mana gata a gobe ba. Allah ya datar da mu abin da karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malummanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki da abin da ya mana tsanani a rayuwa muna fatan ubangiji ya kawo mana saukin shi da abin da yake sharri ne game da addinin mu game da iyalan mu game da rayuwar mu ta yau da gobe muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya canza mana da mafi alkhairi a rayuwar mu ɗan uwa da nesa da na kusa da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'ar mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك